الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 30 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 24 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Musa bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa zuwa a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin wato littafin Nuniya ta al-Imam al-Qahtani wadda muke bin sharhin alkutufin dawani ta dr salih ibn sa'ad as-suhaimi al-harbi rahimahullahu ta'ala au hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na goma sha biyar wa zara'ata li bainal qulubi mawaddatan wa aqabta minka bi rahmatin wa hanani da baiti na sha shida wa nasharta li fil alamina mahasinan wa satarta an absarihim isyan inda malam wato Imam al-Kahfani yake godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma jinjina wa Allah madaukakin sarki ta wata irin ni'ima da baiwa da Allah ya masa ta yanda ya dasa kaunarsa a cikin zukatan bayin Allah na kwarai wanda wannan duk sanda Allah maɗaukakin sarki yake son bawa to yakan sanya ƙaunar wannan bawa a cikin zukatan bayan Allah na ƙwarai akwai hadithi sahihi wanda Imam Bukhari da Imam Muslim hadithin Abi Huraira sun ruwanci hadithi mai wannan ma'ana cewa in Allah ta'ala ya so bawa to yakan kira Jibrilu ya shaida masa cewa Jibrilu ka sani ina son wani da haka Allah zai umarci Jibrilu cewa ka ƙaunaci wani da aka jibrili zai so wannan sannan Allah ta'ala zai kuma umarci jibrili ya yi shela ya kira cikin wato a cikin sammai ya gaya musu cewa Allah ta'ala yana son wani don haka su kaunace shi da haka su ma sai mala'iku da halittun sama duk sai su kaunaci bawa sannan sai kuma a sanya masa karbuwa da kauna ta salihan bayi a ban ƙasa haka idan kishiyar haka ne Allah yana kin bawa shi ma irin wannan yake shelantawa ko yake gaya jibril shi kuma jibril ya shelantawa ahlus sama cewa Allah ta'ala fa baya son wani kuki shi to sai kuma sanya wa mutum bakin jini da rashin karbuwa a wajen bayin Allah na kwarai duk abin da yayi sai ga bayin Allah na kirki da wahala kaga suna kaunarsa domin ko shakka babu wannan kiyayyar da Allah yake masa ba banza ba akwai wasu laifuffuka da wasu ayyuka da ta'adu marasa kyau da ya siffanci da su wannan ya sa Allah ya fita saboda sai ya yi watsi da al'amarinsa da haka dukkan mutanen kirki wannan taban suke kallonsa da shi ba za su taɓa ganinsa a matsayin mutumin kirki ba domin ba mutumin kirki ba ne a sama ba mutumin kirki ba ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk sanda mutum ya ga bayan Allah na kwarai bayan Allah na kwarai suna ƙaunarsa to ya ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki don wannan ni'ima ce da aka yaban mutane a ban ƙasa yabo ne wanda ana bukatarsa da aka mutane su zamto masu siffantuwa da nagarta masu yin aiki na ƙware masu kuma siffantuwa da ɗabi'u da halaye masu kyau dan su samu shaidar Allah madaukakin sarki su samu shaidar mala'iku su ma samu shaidar bayan Allah a ban kasa domin shaidar mutane Allah ta'ala yakan karbe ta kamar yadda mun karanta hadithin da Imam Bukhari Imam Muslim duk sun fitar da shi hadithin Anas dan Malik inda aka wuce da wata gawa aka yabe ta aka faɗi nagartarta da kirkinta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat duba da cewa wannan gawa kaga tunda aka yabe ta bayan ta mutu ya nuna cewa gawa ce nagartacciya tun tana da rai da alama an yi kyakkyawan zama kuma akwai nagarta ta tare da wannan gawa tun kafin ta zama gawa to shi sa bayan ta zama gawan alkhairin da ya ci gaba da ko ya bi ta lokacin tana raye sai gashi ya sake biyo ta bayan ta mutu da haka annabi ya ce wajabat aka sake wucewa da wata gawa wanda ita kuma gawa ce ta mutumin banza wanda bai yi abin da ya kamata ba na nagarta a ban ƙasa bai samu ƙaunar Allah ba bai samu ƙaunar mala'iku ba bal bai samu ƙaunar bayin Allah ba haka dai aka tafi da rayuwar abin da yake bai dace ba cikin yanayi wanda yake marar kyau da haka bayan mutuwarsa bayan da za a kirkiri yabo na rana tsaka ce za a yi masa ko da mutane sun yi almundahana sun yi kara sun yabe shi to a wajen Allah mutumin banza ne Allah ba zai karbi wannan yabo nasu ba da haka kaga kenan wannan shi sa sai annabi ya ce wajaba ce bayan annabi ya ce wajaba sahabbai suka ce ya maikin Allah waccan an wuce an yabe ta ka ce wajaba wannan an wuce da ita an kushe ta ka ce wajaba manzo Allah ya ce wanda kuka yaba din Allah ya karbi wannan yaban a wurin Allah ma nagartacciya ce da haka aljanna za ta wadda kuka kushe kushen ku yayi a matsayin ku nan mu'minai ba kwa kiyayya sai wanda Allah ya ce a ki ba kwa so sai wanda Allah ya ce a so da haka tunda kuka tsani wannan gawa to ya nuna cewa ba mutum ne kirki ba ce kuma ta siffantu da siffofin da Allah baya so da haka Allah ya karɓi wannan shaida ta ku wuta ta tabbata ga wannan gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum shuhada'u lahi fi ardi ku ne shaidun Allah madaukakin sarki a kasarsa dakar mutum ya dinga ganin kamar shaidar mutane ba ta da wani tasiri ko ba ta da fa'ida lallai a kula da wannan to mun karanta wannan sannan mun karanta wata aya cikin suratu al-ma'ida wato duk gaba daya tana magana ita ma game da soyayya ko kuma aka san haka da haka idan Allah madaukakin sarki dai ya so mutum ko ya so bawa to yakan sanya karbuwar wannan bawa ko yakan sanya karbuwa a zukatan bayin Allah na wannan bawa Allah yakan dasa kauna a cikin zukatansu wannan falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala to baiti na biyu shi ma dai duk kusan haka din ne yana magana akan haka da haka za mu shiga baiti na goma sha bakwai wanda shi ma kusan dai doriya ce akan bayanin abin da ya gabata malal mu'allif rahimahullahu ta'ala waja'alta dhikri fil bariyati sha'i'an حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي لكن سترت معايبي ومثالبي وحمل وحلمت عن سقطي وعن طغياني على إمام القحطاني كتشوى وجعلت ذكري في البرية شايعا wannan yana magana da kansa kuma magana za ta iya fadada ta shiga da dukkan bayan Allah haka al'amari yake a kansu ba shi kadai ba sai ce waje alta zikiri ya Allah ka sanya ambato na sha'i'an ya wasu ko ina da ko ina fil bariyat cikin talikai hatta ja'alta jami'ahum ikhwani har ma ya Allah ta'ala ka sanya dukkan talikai sun zama kamar yan uwana saboda ko ina na je ni ba boyayye bane ma'ana ana faɗa maka duk inda mutumin kirki yake inda mutum ya shiga wajen mutanen kirki ba boyayye bane nagartarsa da kirkinsa takan bayyana da haka za a ga ba shi zai ce ku zo ku kaunace ni ba a kawai da an zauna da shi yau gobe jibi za a gane nagartarsa da mutumin kirki ne sai ga mutanen kirki sun zo kusa da shi suna tarayya tare da shi shi zai ce waje alta dike ya Allah ina godiya da ka sanya ambatona sha'i'an ya zamanto ya watsu fil bariyati a cikin talikai hatta ja'alta jami'ahum ikhwani har ma ya Allah ta'ala ka sanya gaba ɗayan talikai suka zama ‘yan uwa a gare ni. Hada yu ƙaribul baitainin ladaini ƙablan wannan suna kusa da ma'anar baitoci guda biyu da suka gabaci wannan. Bi ma'ana abin nufi abin wato ma'anar wannan baiti annahu ya hamadullah. Imamul Qahtani yana gode wa Allah wa yashkuruhu yana kuma ƙara gode masa ala an ja'ala lahu fikran hasanan inda Allah ta'ala ya sanya masa kyakkyawan ambato habbaba ikhwanahu almuslimina ilai har ma ya sanya kaunar bayan Allah muminai wato izuwa wato ya sanya ƙaunarsa cikin zukatan yan uwansa musulmi walaysa almaqsud almufakharata wala almiraa imam al-qahtani ba fa yana nufin albahari da ji da kai ba ba haka yake nufi ba ba yana nufin almiraa ja'in ja da kuma albahari ba wannan yake nufi ba nan kama huwa ma'lumun min siyaki hadin bai abiyat kamar yadda wannan sananne ne a cikin jerin waɗannan baitoci mun san ba yadda za a yi imamul kahatani yadda yake ta tawazu yake ta kwantar da kai yake ta kankantar da kai game da Allah babu yadda za a yi faɗi wannan magana dan kambamawa dan girman kai dan ainihin alfahari an gane ko wa innamal muradu abin nufi a nan baitin da ya kawo tikraruhu yana sake maimaitawa ne da shukurillahi wa hamdihi bisa ga godiya ga Allah maɗaukakin sarki alama aulahu bisa ga abin da Allah ta'ala ya bashi min ni'imatin na ni'ima wa ma ja'alahu lahu da abin da Allah ya sanya masa min zikirin tsayibin na kyakkyawan ambato wasitin hasanin da kuma suna kyakkyawa to ya zama to yayi suna kuma sunan wato sunan da yayi kyakkyawan suna yayi ba kamar yadda wani yake yin suna na rashin kirki suna na rashin nagarta suna na rashin mutunci ba shi suna yayi wanda yake mai kyau ja'ala ikhwanahu almuslimina wanda wannan ta sa Allah ta'ala ya sanya yan uwansa musulmi yuhibbuna fillah suka zama suna son sa soyayya ta dan Allah li'anna mahabbata fillahi domin kauna dan Allah min a'zamil a'mal tana daga cikin ayyuka manya-manya allati tuqarribu ila Allah azza wa jalla wadda take kusanta bawa zuwa ga Allah mai girma da daukaka yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa talatu man kunna fi abu uku wanda ya kasance yana da su wanda suka kasance tare da shi wajada bihinna halawatul iman manzo Allah ya ce ya samu zakin imani sakamakon siffantuwa da waɗannan halaye lalle duk wanda Allah ta'ala ya yi masa kwalliya da waɗannan ɗabi'u da waɗannan ainihin wato halaye to ya ɗanɗani ɗanɗanen imani cikin waɗanda suka san me ake nufi da imani domin sun ɗanɗane shi kamar yadda mutum ke ɗanɗanar zuma ko alawa ya ji zaƙi to su sun ɗanɗani imani sun ji yadda yake tun da sun siffantu da ɗaya daga cikin sufofin nan na farko annabi ya ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ya zama Allah da manzansa a habba ilai su ya fi so su ya fi ƙauna min ma siwahu ma fiye da duk wanda ba su ba duk wanda ƙaunarsu ko ƙaunarsa ta ci karo da ta Allah da manzo yakan watsar da soyayyar wannan ya ajiye ta ya fifita ta Allah da manzansa duk wanda irin ƙaunar da yake yi wa Allah da manzo a shirye yake ya ajiye ƙaunar dukkan wani abin ƙauna iyaye, ‘ya'ya, mata, abokai da sauransu, ƙaunar da yake musu gejinta bai kai irin ƙaunar da yake wa Allah da manzansa ba. Lallai duk sanda aka samu cin karo tsakanin ƙaunar da yake wa Allah da manzansa da tasu, to tasu ta faɗi a ƙasa. Yana son Allah da manzansa fiye da yadda yake son uwa, fiye da yadda yake son ubansa, fiye da yadda yake son ɗansa, fiye da yadda yake son matarsa da dukkan wani abin so yana son Allah da manzo fiye da su to wanda duk kaga idan aka samu ƙaunar wanda yake ƙauna ta ci karo da ƙaunar Allah da manzo yakan take ƙaunar wanda yake ƙauna kowane ne shi ya fifita ƙaunar Allah da manzansa wannan ya ɗanɗana ɗanɗanan imani wannan ya ya san imani ya ɗanɗana imani ya ji yadda yake amma ya zamana Allah zai iya cewa yi ko bari amma wani wanda kake kauna ya ba da umarni sabanin na Allah ka kuma ɗauki umarnin wancan ka ajiye na Allah a baka dan imani a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma fa hanin ya ci karo da kuma kai wani wanda kake so ko mata ko ɗa ko iyaye ko ubangida ka fifita umarnin ubangida fiye da na Allah an samu matsala baka dan dandanan imani ba daga cikin abin da ake gane mutum ya dandani imani shine a ga yana son Allah da manzo fiye da iyaye fiye da ‘ya'ya fiye da mata wannan saji mai dama annabi ya ce la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidihi wannan saji mai manzo Allah ya ce ɗayan ku bai zama mai imani ba har sai ya ji a zuciyarsa a bakinsa a aikinsa ya fi son Allah da manzansa ko ya fi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da iyayensa fiye da ‘ya'yansa fiye da mutane baki ɗaya sannan fa siffar imani ta dace da shi da haka wannan shine kisal wato ɗabi'a khasla ta farko ɗabi'a ta farko shine mutum ya fifita ƙaunar Allah da manzo fiye da duk wanda ba su ba babu wani wanda zai iya sa ka saba wa Allah dan ƙaunarsa dan kara gare shi saboda ƙaunar da kake wa Allah ta fita sa kararka ga Allah da manzansa ta fi dukkan wanda za ka yi wa kara to wannan ana buƙatar wannan cikin waɗanda za su dandane dandanen imani akwai wannan sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah ya zama yana kaunar wani mutum ba dalilin kaunar kawai dan Allah yake kaunarsa ana uhibbuka fillah kaga mutum kawai kace kana ina kaunar ka dan Allah ba wani abu kake so ya baka ba ba wata fa'ida ba abin da kake nema a wajensa ba sirikinsa kake so ka zama ba ba jari kake so ya baka ba ba taimakon kake so ya ba kawai kauna ce ka gan shi mutumin kirki mai kula da sallah mai karamci mai mu'amala ka ji kawai kana kaunarsa dan Allah wannan ita ce kauna dan Allah ka ji kana kaunar mutum dan Allah wannan ita ma sufa sufa ce mai kyau da ake so duk wanda ya sufantu da wannan annabi ya ce a gaya masa ya ɗanɗani ɗanɗanen imani wa an ya kara an ya da fil kufur mutum ya dinga kin komawa kafiri ya dinga kin komawa mushriki ba'ada id an qadahu Allahu min bayan Allah ya riga ya nuna masa hanya Allah ya tsamar da shi daga kafirci da shirka da dangoginta kama ya karahu an yi kuzafa finnar kamar yadda yake kin yake kyamar a jefa shi wuta yana kin kafurci fiye da duk yadda kake tsammani to duk wanda yake da waɗannan sufofi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waje da bihin halawatul iman shi kam ya samu alawar imani tunda ya sufantu da san Allah da manzansa da yake yi wato ya kere dukkan wani wanda yake so sannan in kaga yana son mutum to yana son sa ne dan Allah ya ce a so irin waɗannan mutane dan yana da wata sufa ta a so shi shi ba wai personal ko wani wata wata wani abu ne na son zuciyarsa ke sa ya so ko yake ba ta yanda ga mutum salihi mumini taqi mai bin Allah amma mutum ya ji ya tsare shi duk wanda kaga yana da wannan to zuciyarsa ba ta da lafiya me yasa kawai ce shi bai mabba haiwanan na yafiya kaza ni bai mun ba baya sallah yana yi baya zikiri baya karatun alkur'ani baya bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana bi akwai wani sako na zahiri da kaga kawai ni dai kawai bai mun ba a wannan akwai matsala an gane ko bayan Allah mu'minai yayi musu kai kuma ka ce bai ma ba ya nuna imanin ka akwai tsatsa a cikin sa a ga wani mutum faji wani mutum ɗan duniya wani mutum wanda ba Allah a gabansa ba addini a gabansa ba masoyin ka sai irinsa ha to imanin ka to ba ka san nagari sai bara gurbi a to wannan akwai matsala a imanin ka me yasa kawai kai wani yayi maka wannan irin wannan kaunar ta kawai mutum ba nagarta ba dalilin kaunar ka ce kawai kana son sa wannan ba kauna ba ce dan Allah kauna dan Allah shine kana kaunar wanda Allah ya ce a kaunace shi na uku kuma ka zamanto kana kin kafirci Allah ya tsamar da kai yanzu kai imani kai musulmi ne to ka dinga kyamar komawa ruwa ka dinga kyamar komawa cikin kafirci bayan Allah ta'ala ya fitar da kai kamar yadda baka san Allah ya jefa ka cikin wuta wannan hadisi Imam Bukhari ya rubuce shi hadisi na 16 Imam Muslim hadisi na 43 hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah fural iman كما ثبت في الحديث فلنتمسك بهذه العرى ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه وافترقا عليه wato ka dinga so dan Allah wal bughdhu billah ka dinga ki dan Allah wal muwalatu fillah ka dinga jubunta dan Allah wal muadatu fillah ma'ana can kana so dan Allah kana ki dan Allah kana kauna dan Allah kana kiyayya dan Allah to duk wanda yake da irin wannan sifar to wannan sai aka ce awsaqu qural iman wato igiya mafi karfi ta imani kenan aga kai ma'aunin kauna ko kiyayya ma'aunin so ko rashin so ɗinka addini ne mu'amala ce wannan shine ma'auninka duk wanda yana da riko da addini yana da kyawawan ɗabi'u ya cika sharuɗan ka so shi ku yi mu'amala ta yau da kullum wannan wani abu ne daban amma in har kana da imani to duk wanda yake da wannan sufar ta addini da ɗabi'u kyawawa a lazimi ne ka kaunace shi ba ka da wani zabi in ku ya zamanto ba wannan ne ma'auninka ba na ƙauna to ya nuna ba ka da kyakkyawan ma'auni na ƙaunar mutane lalle duk wanda ya zamanto fajiri ne wanda ya zamanto fasiki ne wanda ya zamanto marar mutunci ne wanda ya zama mai keta alfarmar addini mai cin mutuncin manzan Allah ko sunnar manzan Allah wannan ya cika sharuɗan da ya waje baka ƙi shi shi ba shaksiyarsa a matsayinsa na fari ko baki ko ɗan Najeriya ko ba ɗan Najeriya ba ko bahaushe ko ba bahaushe ba wannan ne sharaɗin ka so shi ba abin da yasa ba ka san sai yanzu da zai rikide gobe jibi ya zama mutumin kirki ya daina fasikanci ya daina fajirci ya daina shashanci ya daina keta alfarmar addini ya zama musulmi na kwarai sai a waye gari sai gaji kuma kana kaunarsa ana gane da wannan ake gane ma'aunin wancan wanda kake kauna jiya saboda nagarta saboda addini sai kuma zamiya ta kwashe shi sai ya koma fasiki ya koma tantiri ya lalace ya watse sai kaji ka tsare shi me yasa saboda ya canza daga ɗabi'ar da ta kamata ka so shi ya koma wadda ba a san mutum yana da ita to wannan shine al-hubbu fillah wal bughdu fillah an gane ko al wato shi ba shaksiyar ce take sa kaga mutum kawai dan fari ne kace kana son sa kai kana son fararen mutane ko dan ainihin wato dan ungoku ne ko dan garin ko dan yaran ku kace kana son sa a'a wannan wani soyayya ce ta ɗabi'a ba ita ake magana ba akwai soyayya ta ibada soyayya ta ibada shine kaso mutum dan yana da nagarta da addinin da ya kamata a so shi inda zai canza wannan nagarta zaka ji baka so shi kuma wanda baka so jiya yau sai zama nagartacce sai ka ji kana kaunar sa al-hubbu billahi kenan wal bughdu billah annabi sallallahu alaihi wasallam أدى النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يذلهم الله في ظله النبي صلى الله عليه وسلم يا كرغا daga cikin mutum bakwai waɗanda Allah zai sanya su a inuwarsa yawma la dhilla illa dhillu ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa akwai rajulani mutum biyu mace da mace ce namiji da namiji ne a'a mace da namiji ne rajulani tahabba billah suka yi kauna suka kulla soyayya da kaunarsu dan Allah ijtama'a alai suka haɗu a kai waftaraka alai kuma suka rabu a kai wa'annan suna cikin wa'anda Allah ta'ala ya alkawarin zai sa su a inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwa al'arshi an gane ko wancan hadithin falnata masak bi hadhihi al'ura wato mi riko da wannan igiya wadda annabi ya ce duk wanda ya zamanto al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah yake cewa awsaqu ural iman kama sabata fil hadith hadisin at-tayalisi ya fitar da shi hadithi na 747 Imam Ahmad ma ya fitar da shi hadithi na 18524 hadisin sahabi al-Bara bin Azib radiyallahu anhu sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana hadithin a cikin Sahihul Jami hadithi na 2009 shi kuma hadisin sab'a yudhilluhumullah hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi na 660 Imam Muslim hadisi na 1031 hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda baiti na 18 wallahi law alimu qabiha sarirati yace na rantse da Allah da su mutanen nan da suke kaunata ba dan Allah ya lullube ni ya rufa min asiri ya boye musu aibobi na ba da za su gane mummunan ɓoye na abubuwan da suke munana a ɓoye na sirri na la'abar salama alayya manyan kawai ya ce to da duk wanda ya haɗu da ni ya daina mun sallama kaji tawazu an ce ko ma'ana yadda can ba wai yana nuna maka shi tsarkakakke ne shi wankakke ne shi ma'asumi ne a ya nuna ma rufin asirin Allah ne sai Allah ya haska wa bayan Allah gurin nagartar inda kuma yake da lam'a din sai Allah ya rufa masa asiri yace ba dan haka ba to da da yawa wa'anda suka wa'anda duk muka hadu da su sun daina mun sallama saboda inda za a haska musu qabiha sarirati wato munin aiki na na boye to manyal kani da duk wanda ya hadu da ni la abas salama alayya da ya daina mun sallama hada yufassiru ma takaddam wannan dai baitin yana ƙara fassara maka abin da ya gabata fil abiyatit thalitha a baitoci uku da suka gabata min na cewa imamul qahtani annahu yahmadullah yana godiya ga Allah ne an ja'ala lahu zikran tayyiban tunda Allah ya sanya masa ambato kyakkyawa mimma habbaba ikhwanahu ilai wanda wannan ambatan kyakkyawa ne ya sanya yan uwansa musulmi suke kaunarsa ثم يعترف sannan kuma fa yana tabbatarwa yana yin i'tirafi da yarda bi zunubihi da zanubansa ba wai ya ce ba shi da zunubi bane a Allah ta'ala in ya so bawansa da rahama a matsayinsa na dan adam ba masumi ba yana da laifuffuka amma in Allah ya so bawa sai ya haska wa mutane nagartar bawan sai kuma Allah ya lullube ya kuma suturce shi a inda yake da lambobi inda yake da tuba-tubai wannan wata rahama ce daga Allah subhanahu wataala ina fata an gane wannan kuma baitocin ka dinga jin kamar kai ma haka din ma'ana ka dinga daukan wayannan baitukan kaka dauka kawai labari imamul kahzani ke ta bamu shikenan muna ta a'a so ake irin wayannan baitocin so ake dauke su kai ma ka rataya su a wuyanka suffantu da suffofin baitocin kana da wasu ayyuka na garo inda su mutane suka fi sani har ma ana yabanka da su to ka gode wa Allah akan haka kuma ci gaba da neman gafarar Allah da kuma sake gode masa akan wuraren da kake nan kusakurai wanda Allah ta'ala ya hana mutane su gani domin akwai laifuffukan da da kuma wasu sirrukan inda Allah ta'ala zai tona su to kai ma za ka zama ba ka da kima da mutunci a cikin al'ummar da kake rayuwa kai wani haɗa gidansu ba zai a gidansa ba zai daraja ba inda an gano hakikanin sirrin da ke tsakaninsa da Allah na batawa Allah ta'ala da yake to da haka wannan rufin asirin shi ma ya zama to duk tafka tafkar da mutum yayi wadda Allah bai taba tona masa asiri wannan shi ma abun godiya ne ga Allah subhanahu wataala da haka shi yasa sai yake cewa wannan baitin yana yana kamar shi ma yana fassara baitocin da suka gabata na cewa malamin yana godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sanya masa ammato kyakkyawa ya kuma sanya kaunar bayan Allah zuwa gare shi sannan yana mai tabbatar da zunubansa wa annahum kuma su bayan Allah nan da suke kaunarsa law ya'lamuna ma ya'lamu min nafsihi bal insanu ala nafsihi ni kan ban san ka ba ma na san kaina ko ka fahimci wannan eh ba wanda ya san ka amma kai ka san kanka ka fito kan masha Allah ga kanan da asuwakinka da siffa mai kyau ta addini ga zaka zai haka ne haka na ganka haka ya ganka haka muka ganka amma kai ka san kanka shine balil insanu ala nafsihi basira lalle kan ban san ka ba amma kai kai ma baka san kanka ba ka san kanka ba wanda ya san amma na san kaina balil insanu ala nafsihi basira kenan walau alqama adira ko da kuna ta bashi uzuri shi ya san me shi ya san shi waye an gane shine balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira ko da yana ta ba da uzuri ko kuma ku kuna ba shi hanzari shi ya san waye shi inda gangan yake yi inda kuskure yake yi shi ya sani to shine sai yake cewa wa annahum law ya'lamuna ma ya'lamu fi nafsi min nafsi da a ce sun san abin da shi ya sani akan kansa la hajaruhu yace wallahi da sun kaurace masa wamtana'u min as-salami alayhi da sun daina masa sallama wala yalzamu min hadha wannan ba yana nuna annahu munhamikun fil ma'asi wa dhunub ba yana nuna imam al-qazani ba yana kutsawa cikin saban Allah da zunubai ba ba haka yake nuna ba lakinil muslimu sai dai shi musulmi da'iman ko da yaushe ya shukur ai so ake dinga jin annahu muqassirun shi fa mai gazawa ne mai tawaya ne fi jambillahi wajen sauke hakkin Allah duk yanda ya kai gaban Allah shi ya san bayan da Allah yake so yake bin sa ɗari bisa ɗari yana bin Allah ne gwargwadon iyayen da zai iya haka ne haka ne ko to kaga in haka ne kaga kenan kullun ka dinga jin ba yanzu da Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata amma nan ka ɗari bisa ɗari yanda Allah yake son iqamis salati haka kake ba haka kake ba dole za ka dan samu a ko dan yanzu ko dan tunanin nan da yake dan ɗiban ka na yan sakanni ka dawo cikin sallah shi shi ma ba a su ko to saboda haka za ga irin wannan shine da haka musulmi ko da yaushe ana son ya dinga jin annahu muqassiru da haka ba wai ana nufin Imam al-Qadani ba wai ana nuna maka cewa mai laifi bane mai zunubi ne mai kaza yana kutsawa cikin laifuka a'a yana nuna cewa domin su mutane yanzu dan wannan lam'ar ɗan kusakuran da a ce mutane za su gano da kima su sai ta tafi duk da Allah ya rufa masa asiri to da Allah zai dan haska wannan sai a ce awo shi fa kan ila laifin ma kila a cikin laifuffuka na masu laifin ila wannan ba za ka sashi a cikin manyan laifuffuka ba amma tun da an dan nuna shi yana yi to sai ga wannan ya rage masa kima a idan mutane kama wasafa Allah tabaraka wa ta'ala al-mu'minin kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta mu'minai bi qaulihi da fadin sa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun innal ladina lalle waɗannan um sune min khashyati rabbihim mushfiquna wa'anda suke cike da tsoron ubangijin su cike suke da tsoron ubangiji gashi ba wai saban Allah suka kama gadangadan suna yi ba abin Allah nasu kullum zaka same su wuraren ayyukan alkhairi zaka same su a masallaci ciyar da dukiyoyinsu suke amma wallahi a tsorace suke bayan Allah na kwarai ke aikin suke riris na nagarta amma a tsorace suke game da ubangijinsu wallazina Allah ya ce waɗanda hum su din nan bi ayati rabbihim yu'minuna masu yin imani ne fa da ayoyin ubangijinsu ba wai masu kafircewa ayoyin ubangiji bane wallazina hum bi rabbihim la yushrikun sune wa'anda ba fa yin shirka game da ubangijin su ba sa yin shirka da Allah wallazina yuqutuna ma atau sune waɗanda suke bayar da abin da suka bayar na ayyukan kirki wa qulubuhum wajila amma wallahi zuciyar sa zuwa ta take ga mutum yana aiki yana rabbana taqabbal minna ka duba annabi Ibrahim ginin ɗakin Ka'aba suka yi shi da ɗansa annabi Ismail amma in kai ne kai an sa ginin ɗaki irin wannan ai shi kenan kawai sai posting ni ne nan wanda na gina ni ne nan da ni da ɗana sai kai ta haska ni da ɗana gashi nan nagari mutumin kirki gashi tare muka dinga yi tun daga foundation ka dinga yi amma annabi ibrahim ya gama gina ɗakin ka'aba yana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim taqabbal minna ya Allah kar ko kana aiki na aikin bai ta haka na ya karya ba ya Allah dan aikin dai gashi nan dai ya Allah karbe shi da halinsa shi ne ba amma aiki ba wani aiki ba sai iriyar tsiya da duk ta cika mutane malam ga mutum ya duk inda mutum ya yi sai ya haska sai ya yi selfie gashi a guri kaza gashi yana abu kaza gashi kaza gashi kaza mutane sun yi ayyuka na kwarai masu tarin yawa amma buya suke yi kuma kuka suke kuma cewa suke ya Allah a dan karba kar a kalli raunin kar a kalli gazawar a karba aiki haka Allah ta'ala ce wallazina yuqutuna ma atau suna bayar da abin da suka bayar din su ciyar su gina masallatai su gina makaranta su taimaki masallata su gina masallata su yi kaza su yi kaza suna ta yi wa qulubuhum wajila amma Allah da kansa ce zuciyar su wajilatun tana cikin tsoro annahum ila rabbihim raji'un dan suna da masaniyar cewa su zuwa ga ubangijin su za su koma to kas su koma kuma Allah ya ce wannan aikin na ku aikin baban giwa ne ko aiki ne wanda yake bai cika ka'ida ba ko aiki ne wanda akwai riya a ciki tsorace suke tsorace suke Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati irin waɗannan su ne waɗanda za a gansu suna tsere wajen ayyukan suna rige-rige wajen aikin alkhairi wa hum laha sabiquna su masu tsere ne zuwa ga aikin alkhairi duk inda aikin alkhairi yake ba sa kallon tarin wanda suka yi shiga suke su yi rugogowa a yi da su duk inda suka ga aikin alkhairi ba su kallon tarin aikin alkhairin da suka yi sa hannu suke inda sa hannu ne aljihunsu suke budewa su zaro su masu kuma karawa yusari'una fil khairati su rike rike suke wajen aikin alkhairi zaka ji mutum yana dan Allah in abu kaza ya tashi dan Allah a gaya amma yanzu kana gaya mutum ba fa cewa kai zo ka gina mu gina ba ba cewa kai gina masallaci amma mutum yana da fadar ko ba fa cewa kai a zo taimake ni ba a ga wani bawon Allah yana cikin yanayi na taimako yana bukatar taimako taimake shi sai garan mutum ya baki ya baci dan nesa to su su abu kofa su abu suke dan Allah malam dan Allah duk sanda aiki kaza ya tashi da Allah kira mu a gaya mana aikin alkhairin fa suna can suna ta yi amma duk inda kofa suka ga ji wani aikin alkhairin su ma sai sun sa hannun jarum su a ciki wa hum laha sabiqun Allah ya ce domin suna yin tsere da rige-rige zuwa ga aikin alkhairi suratul mu'minun to haka bayan Allah suke suna aikin ba wai sako suka ci sa aka ba suna yi ba a aikin alkhairin su sun san ba za su rasa dan rauni ba ba za a rasa yan tasgaro ba ba za a rasa yan tawaya ba a ciki to shi yasa su kuma kan su cikin tsoro suna neman Allah ta'ala ya karba musu suratul mu'minun aya ta 57 zuwa ta 61 qalat aisha radiyallahu anha ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda ta ce linnabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ta ce ya ma'aikin Allah huwar rajulu ya siriku wa ya zini wa ya shirabul khamra wa ya sha Allah yi takabbala min ta ce ni wannan aya tana da ayoyin nan suna da kirkitar da wannan ayoyin da muka gama karanta na na isha ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wai wannan ayoyin ana magana ne a game da mutumin da ya siriku yana dan taba sata sata yana sata haka wa ya zini kuma yana zina wa ya shirabul khamra yana shan giya wa ya sha kuma yana tsoron Allah yi takabbala minhu kada a karɓi waɗannan ayyukan aje a tukume shi da tura na tashin alkiyama shi ya san bai kyauta ba yayi yan satan nan duk ya dan taba yan zuke zuken nan da bushe bushe da shi ma bai basu ba an yi da shi an fahimta dan kula kulan matan nan duk ya taba to sai yake tsoron kada duk waɗannan abubuwan suna nan ba a yafe ba yake tsoron kar a karɓa kuma ya tashi a gaban Allah da su shin a kansa ake magana ne akan waɗanda ba su yi shuka abin arziki ba a rayuwarsu kala annabi ya ce la mazala ya ce ko alama ya bi na siddiq ya ke yan gidan siddiq wannan ayoyin ba haka suke nufi ba ana magana uwar rajul yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yaf'alu da'at wa yakhsha Allah yutakabbala min kaji Allah ya sa mu a cikin su yace wannan ayar tana fa magana akan mutumin da yana Allah kuma sallar ba tariku salati ba sallah yake bi ma'anar kalima yana yin cikakkiyar sallah kuma yana zuwa masallaci da wuri kila kullum yana sahun gaba yayi sallar farilla ina fila wa yasumu yana azumi irin yadda shari'a take bukata yayi na farilla ina nafila wa yuzakki yana zakka wa yaf'alu da'ati kai yana yin ayyukan da'a amma fa wa yakhsha Allah yutakabbal yana tsoron kan kuma ki karba wannan ayoyin da shi suke magana duk abin da aka ce a yi din gwargwado yana kan yin su amma duk da haka a tsorace ki kar kuma ya je lahira a ce ba karba ba an gane ko wannan hadisi imam tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 3175 ibnu majah hadisi na 4198 al-hakim mujalladi na biyu shafi na 100 shafi na 28 da 27 afwan min hadisi aisha hadisin aisha radiyallahu anha وقال الحاكم صحيح الإسناد وصحاه الألباني في صحيح سنن الترمذي الألباني يا إنك تولى حديثي أتكلم صحيح سنن الترمذي حديثي ندبو بيو دلي بيار دا تلاتين دا بقوي والمسلم يفعل هكا مسلمي ينا أيكي تقوم ba a san musulmi da rubuwa da aikinsa ba ba a san musulmi ya rinka rubuwa da aikinsa ne daga nan ai daga ai daga nan ma yanzu tashi daga nan ma na tashi daga nan guri kaza za ni ai daga nan ai kaga na koma gida sai bacci kuma gari na wayewa a'a karka dinga rubuwa da tarin ayyukanka da yanda kake amfani da lokutan ka wajen aikin alkhairi kada wannan ya rufe ka nan kuwa ba a san wannan an gane ko da aka musulmi su ake ya dake aiki wa yalja'u ila Allah ya kuma fake zuwa ga Allah wa yad'uhu ya dinga roƙon Allah an ya taqabbala minhu da ya karba masa hadha huwa sha'anul mu'mini da'iman wannan yadda mu'mini yake a koda yaushe kenan faqad tujadu mawani mawani'a domin akan samu wasu abubuwa da suke hana a karba aikin mutum suke hanawa taqulu duna qabulil amal da suke shiga su hana karbuwar aiki au ijabati du'a akan samu wasu al'amura da suke hana karbuwar addu'a akwai ga aikin na kirki mutum yayi amma akwai wasu abubuwa da sukan shiga su hana aiki ya zama karbabbe ga addu'a mutum yayi dukkan abin da ya kamata addu'a amma akan samu wasu mawane da suke hana karbuwar addu'a mithlu akalil haram kamar cin haram duk wanda yake ta'ammuli da haram to ya shiga cikin layin waɗanda ba a amsa addu'a su aw ayya mukhalafatin ukhra ko dukkan wani saba wa umarnin shari'a wal wajibu ala al muslim kenan wajibi akan musulmi an yakuna da'iman ko da yaushe ya zama bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da kuma sa rai kama sai a ce tawdihu kamar yadda bayanin al khawfi war raja zai zo nan gaba wa tafsiluhu da fashin bakin sa insha Allah ta'ala wala a'radu anni wa mallu suhbati can ya ce da mutane sun san irin ayyuka marasa kyau da yake a koye to da duk wanda ya haɗu da shi ya daidai masa sallama ko sai ya ci gaba da cewa wala a'radu anni kuma da sun dinga ɗauke kansu daga gare ni wa mallu suhbati da sun kosa da abota da ni wala bukutu ba'da karamatin bi hawani wala bukutu bi hawani da kuma ƙarshen rayuwa ta ko ƙarshen al'amari na na dawo da wulakanci ba da karamacin bayan karramawa da mutuntawa da na samu da farko da farko kafin a gane ni waye na samu karamci amma da Allah ya tona inda sir wato koyayyen aikin nawa yake to da kila duk wanda na hadin shi ya daina mun sallama kuma lalle da duk wanda na hadin da shi ya dinga dauke kansa ba ma ya san ba hada fuska da shi kuma lalle da duk abokai na sun kosa da abota da ni kuma da wannan karamcin da mutuncin da na samu da farko to da karshe kuma na dawo da wulakanci ma'ana da kuma wulakanci zan dawo da shi shine sakamako na hada kulluhu ta'kidun wannan dukkan wannan baitin shi ma karfafawa ne da ta kaddama ga abin da ya gabata min i'tirafihi na i'tirafin malan al-qahtani bi takasiri yana mai furta da kuma yadda da cewa shi lalle ya san bi takasiri yana da gazawa fi jambillahi game da abin da ya shafi hakkin Allah annahum cewa su mutanen da suke kaunarsa lau ya alamuna haqiqata amri da dai sun san gaskiyar al'amarinsa wa ma tandawi alaihi nafsuhu da sun san abin da zuciyarsa ta kunsa la a'radu anhu da sun dinga dauke mai kai wa ta'adu anhu da sun dinga nisantarsa wa hajaruhu da sun kaurace masa wani au anhu sun yi nesa da shi wan kalaba sadiquhu aduwwan lahu da abokinsa ya rikide ya zama kuma makiyinsa wala ba'a ay raja'a ba'da al-izzati bil hawani wa thul kuma da da ya dawo wala ba'a ay raja'a kenan da ya dawo ba'da al-izzati bayan izza da da ya samu bil hawani da ya dawo da wulakanci wa thul da kaskanci li anna dhunuba domin su zunubai to dhillu sahibaha sukan kaskanta mai yin su a wajen Allah kaskantacce ne mutum a wajen bayan Allah da suke ganin sa nagartacce in ya bayyana yana yin wayannan ayyukan na zulmai sai kuma nan ma sai zama ya wulakanta walaysa hunaka dhillun domin babu wani kaskanci da wulakanci a azam da ya fi girma min zulli zunub sama da wulakantuwar zunubai saboda sama da wulakancin zunubi irin yadda zunubai sai ke kaskantar da mutum da wulakanta mutum da wuya ka samu abin da ke wulakanta mutum da kaskantar da shi mafi girma kamar zunubi a wurin Allah da kuma bayan Allah kama qala ibn mubarak kamar yadda ibn mubarak yake cewa ra'aitu dhunuba tumitu al-quluba wa yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha wannan baitin mun karanta shi a baya yana cikin bahjatul majalis wa anisul majalis mujalladi na shafi na 246 yace ra'aytu dhunuba ibn mubarak yace na ga zunubi yumitul quluba yana kashe zuciya murus zunubi ke kashe zuciya wa yurisu dhilla idmanu a kuma da dimantar zunubi da dawwama akan zunubi yana gadar da wulakanci wa tarku dhunubi barin aikata zunubi hayatul qulub wannan shike raya zuciya wa khairun kuma abin da yafi alkhairi li nafsika ga kanka isyanu ha shine ka saba wa zuciyarka fa innaha tudhilluhu amama Allah domin zunubai sukan wulakantar da mutum a gaban Allah thumma amama khalqihi sannan a gaban halittunsa lakin almu'minu alhaq sai dai mu'mini na gaskiya alladhi ya'tarifu bi dhunubihi wanda yake yadda da cewa shi mai zunubi ne yurja lahu khairun ana masa sa ana sa ran alkhairi gare shi alladhi idza sawwalat lahu nafsuhu amran shine wanda duk sanda zuciyarsa ta raya masa wani abu ta zakkara sai ya tuna anna lahu rabban yana da ubangiji da ya alamu kha'inatul a'yuni ya san ha'intaccen ido wato yana da ubangijin da masani ne game da maha'inciyar ido wato idanu maha'inta wa ma tukhfi sudur da kuma abin da zukata ko kira za su ke boyewa faraja ila rabbi idan haka nan take sai ga ya koma zuwa ga ubangijinsa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladina taqaw lalle waɗanda suka yi takawa suke jin tsoron Allah suke kiyaye dokokin Allah idza massahum ta'ifun min ash-shaytani idan wani tunziri na shaytan ya shafe su tadhakkaru sai su tuna fa idza hum mubsirun sai ga gansu sun watsake sai gansu sun bude ido sun gane suratul a'raf aya ta 201 ولقد وعد الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما حقيقة الله تبارك وتعالى يا يا القوري تكن هرشا منزل صلى الله عليه وسلم أن من هم بسيئة cewa duk wanda ya himmatu yayi nufin aikata mummunan aiki falam ya amalha amma bai aikata ba kataba Allah lahu indahu Allah zai rubuta zai rubuta masa hasanatul kamila kyakkyawa cikakkiya لأنه رجع خوفا من الله سبيل يا فاس أيكة والنزل نبن سبيل سوران سقى الله وليس المراد ما وي أنا نفهم أنه حاول يا يتقو قرني أيكة سابان ولم يتمكن سيدي بسام داما بابا أنا باو أنا لا دادا نسام dama kuɗi ke ta so ya shigo ya sai ya aikata saban sai kuma Allah ya sa kuɗin ba su zo ba da haka sai bai je inda zai aikata saban ba wannan ba lada a'a ya samu damar aikatawar sai ya tuna da ya tuna Allah ya ji tsoron Allah sai ya fasa Allah ta'ala zai ba shi lada a kan haka na fata an gane wannan hadithi imam bukhari ya fitar da shi hadithi na 6491 hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ba na lokaci biyu uku lakin satarta ma'ayibi wa matsalibi sai dai Allah madaukakin sarki ka sitirce aibobina wa matsalibi da laifuffuka na wa halumta an saƙaɗi ya Allah kayi haƙuri an saƙaɗi game da wato laifuffuka masu zubar da mutunci wa an tsoguyani kuma ya Allah kayi haƙuri da ni game da ƙetare iyakokinka da ni ya kulu yana cewa ya rabbi ya ubangiji innaka rahimta ni na san ya Allah kayi min rahama ka ji kaina wa afauta anni ya Allah na san kayi min afuwa wata karramta alayya ya Allah na san dukkanin karamci kayi mun wa akaramta ne ka karrama ni wata jawasta an sayyi'ati ya Allah na san kayi yafiya da yawa daga cikin zunubai na wa satarta khadi'ati ya Allah na san ka rufa mun asiri a inda na aikata kurakurai wa tsugyani da inda na ketare iyaka wa gamartani ya Allah ka lullube ni bihilmika da haƙurin nan naka allazi tafaddalta bihi ala ibadika wanda kake falala da shi akan bayinka as-salihin na kwarai fama ahlama Allah an ibadi mamakin irin hakurin Allah da bayinsa fama ahlama Allah an ibadi mamakin irin girman hakurin Allah game da bayinsa wa min asma'illahi wanda ma yana daga cikin sunayen Allah ta'ala al-halim qala ta'ala Allah ta'ala ce wa'alahu kusani أن الله للي الله غفور حليم مي غفراني ومي حقولين سورة البقرة آية 235 وقوله دفنسا والله غني حليم Allah mawadaci ne kuma mai haƙuri ne suratul bakara aya ta 263 wal hilmu haƙuri min sifatin rabb na daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala falaula hilmuhu ba dan haƙurin Allah ba la akhadhan nasa da ya danki mutane bi zunubihim da zunubansu da ana yin zunubi zai zai maganin ka an fahimta da a ce da zarar an aikata Allah yake ɗaukan mataki ba shi da haƙuri baya haƙuri da mutane da bayansa to lalle da mutane suna aikata ba daidai ba Allah zai danke su wa ajalahum bil uqubati kuma da ya kirshe su ya gaggautar musu da uquba lakin Allah ya tafaddalu alaihim sai dai Allah mai falala ne a kansu wa ya halumu alaihim yana haƙuri da su wa ya tajawazu an sayyi'atihim yana yafiya game da miyagun ayyukansu wa yasturu uyubahum yana sitirce aibobinsu wa yaghfiru dhunubahum yana gafarta zunubansu thumma yasfahu anhum sannan yana musu kawaici Allah ta'ala yana kau da kai anhum daga gare su a'tiraful 'abd dan haka yaddar bawa bawa ya dinga furuci bi annallaha ya yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala kad takarrama alaihi yayi masa karamci wa haluma alaihi yayi hakuri da shi wa tajawaza an sayyiati Allah ya yafe masa laifuffukan sa marasa kyau wa gafara lahu dhallati Allah ya gafarta masa tubatubansa hada min al-a'mal as-salihah bawa ya dinga irin wannan ikirari ya yadda da irin waɗannan shi ma yana daga cikin kyawawan ayyuka Allah ce tukarribu ila rabbi wanda suke ƙara kusanta bawa zuwa ga ubangijinsa ya'ani shukuruhu shukurahu bi zalika abin nufin bawa ya dinga jin haka to jin hakan shi kadai yana daga cikin abin da ke sa bawa ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh